Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na madubin kabara sunana Usman Ahmad Kabar kamar yadda aka saba. Shirin madubin kabara shiri ne da ke tattaunawa da 'yan Afirka mazauna kasashen waje irin gudunmawar da suke ba wa kansu da duniya baki ɗaya musamman abubuwan da suke yi wanda kila yakan koma kan Afirka ko mai kyau ko mara kyau wanda kuma abin da aka fi nuna a duniya shine abubuwan da ya suke yi kusan marasa kyau a ita nuna sun iya damfara sun iya harkar cuta sun iya abubuwa da yawa da ba shi da kyau to kuma ana manta cewa akwai waɗanda suna nan a kasashen duniya suna abubuwa ne domin neman na kansu domin su yadda za su kai labari a rayuwarsu manya ƙanana wasu ta hanyar dogon karatu wasu ta hanyar aiki tukuru wasu ta hanyar sana'o'in hannu wasu ta hanyar basirar da Allah ya basu.
Cisco. Turn up. Not so. Kyakkyawa, kyakkyawa ce, kyakkyawa, my baby kyakkyawa ce, kyakkyawa, kyakkyawa ce, kyakkyawa, my baby kyakkyawa ce. Siya miki mota, hada ma helicopter, hada ma Maserati, Allah ko dole. Zan siya miki mota, hada ma helicopter, hada ma Maserati. Abu Labi. Na son ki. Na son ki.
Sag mir, was du heute so machst, ich pack's nicht. Du weißt, dass ich warten lass, beeil dich. Oh, oh, Baby, Baby, weißt du, wie mich das killt? Oh, Baby, on my way, denn der Weg ist das Ziel.
Na wannan waka da kai ita ta sa na ce to ya kamata in nemo Bello in ji shin wane ne Bello ya aka yi ga Hausa can a Europe.
na zauna na yi tunani na ga to menene hausa mu ba su yi ba Mm.
so ni a kullum buri na shine in kai in kai harshe na next step Mm.
so sai na ga hausawan mu burin su su je su yi waka da yan kudu amma kuma ba wanda ya damu cewa yi waka da wani bature ko baturiya da suke nan Mm.
kuma yan gudun can burinsu su zo nan su yi waka da turawa to ni kuma da na da nake da wannan opportunity cewa ga ni ga su ma muna ma suna son ma in dinga sabga da su to me ya kamata in yi to sai in faɗi wannan opportunity to sai gashi idan idan ka ga wakar bidiyon kyakkyawa za ka ga yarinyan a baiti na tana bi na ta- ta- tana rerawa Tana rera mm, na gani.
to akwai wajaje da yawa da sai da na yayyanke su saboda me tana waka tare da ni to Mm.
waka baiti na ne ko baitin ta to Mm.
hatta ta sa wa sunanta ma sunanta kyakkyawa Eh, shi zai bi ta kuma kuma kuma kowa ya kalla ce to wannan ga ta kuma Baturiya.
wallahi Mm.
so a shi ne a kullum buri na na tsaya na ita na ce to tun wannan yare ita ce ta ta zo ta biyu a gasan da aka yi a kasar Germany da waka Mm, ta waka da harshen su.
da da harshen su Ita ce- Ah, ka ce star ce ita ma.
ta ce idan ita ce mata ɗaya ma magudi aka mata aka bata ta Eh.
to Mm.
kuma wallahi a Germany yanzu gidan rediyon in ka san Big FM Mm.
Big FM, Eh, Big FM.
rediyon American da ke nan Germany.
Eh.
Kusan kullum suna sa waka kyakkyawa.
Mm. Masha Allah.
To kaga an samu ci gaba kenan. Ha- Yau akwai wanda baturen da ya zo kofar gidanmu bana nan. Saboda ina zama turawa sun ɗauki ni tafkar ɗansu.
Mm.
Wallahi ina dawa sai na ga wani bature a tsaye. Sai mama na kamar uwa take wajen tun da sun ɗauki ni tafkar ɗansu sai suka Mm.
ce mana ba ko kuma sai suka cewa wannan fans ɗinka. Sai ce shi kawai duk duniya wannan waka kyakkyawan nan da aka yi. shi ya ce shi ba- bari na ma da na yi yaren hausa ma shi ya fi so Oh, ka kuma bai san me ake faɗa ba.
samun da ake faɗa ba Mm. Waka ba ta da yare kenan waka ta zama ba ta da yare sai dai abin da ka ji yana fitowa aman.
shi ne kawai waka kiɗa ya yi daɗi waƙar ya yi daɗi Mm.
shi ne abin da mutanen ba sa ganewa kenan haka yau abin da nake kallo kullum za ga 'yan tanzania yarba wannan duk suna waka da yaren su zaka turawa suna rawa a kai Mm, to me yasa mu kuma da muke nan ka gani kamar yanzu ina aiki a makarantar rawa mm, makaranta Mm.
hudu da nake yi idan ka duba page ina zaka ga akwai inda na bawa turawa eh, eh, kayan koroso mm, muke rawa tare da su so idan na yi waka zaka ga suna so sun haddace wakar ma ni wani sai ma ne waka ina manta baitin amma sun rike
mai babbar riga ga babbar mota mai babbar riga ga babbar mota an dauko kaya bello dan zamani yaro mai zamani nan ja tu jamani allah ya fi da ni sun dauka wasa ne sun dauka bagu ne ai ta nan ba haka ba da tabi ba haka ba wa wa are wa wa are wa wa are wa na are wa are wa na are wa wa are wa wa are wa wa are wa na are wa a kullum abin da nake kwana da shi da nake tashi da shi kenan mm, yau a ce arewa yau arewa suna alfahari da ni na na kai shi inda ba a yi tara ni ba mm. Wannan gaskiya ne.
tana opportunity da nake da shi yanzu kenan if you have opportunity if that opportunity go ba zai ƙara dawowa ba ba ƙara samun irin shi ba sai wani ikon Allah
Wai ina ina ka haife ka ne? Kai ɗan ina ne ba na ba na asalin ka.
ni dan Maiduguri ne Mm.
an haife ni a Maiduguri amma na girma a Kano To ba ni labari ya aka yi maganan eh, family background wato ya iyali ko kuma iyaye. Magana ya ina ka taso din da ka taso a Kano ina ka ɗan yi makaranta ya aka yi dan ba ni labari kafin in je aka yi kaban Najeriya.
to labarin dai da yawa da dace Eh, da ba haka ita.
sunana dai Bello Mm,
dan gidan Sharif Abubakar idan ka je kasuwar kurmi ka tambaya kana neman gidan Sharif Banyo a kasuwar kurmi so da yake fafda mu sharifai ne babban babban wannan so na rasa mahaifina na rasa mahaifiyata Allah ji kansu da rahama mm, Kin yaushe?
da jimawa gaskiya ba zan iya- ba zan iya Kana tuna ba ƙarami amma sosai kake nufi?
a'a to zai kai kamar shekara goma haka kofi Eh, an kwan biyu.
so Allah ya musu rasuwa na zo ina harkar na riƙe waka zai ke mu uku ne a wajen mu hudu ne a wajen mamana da ni da yayata sai ni sai ƙanina guda biyu duk mata da ni ne kaɗai namiji Mm, so bayan rasuwar iyayena na shiga cikin irin matsaloli na zamantakewa saboda ina zama in, in- ina zaune tare da kakata so yan uwa rigima Kaka ta Kaza- ko uba ko wurin uwa.
ta wajen uwa Mm, so har Allah ya zo ya ɗauke ran kakata na shiga matsala aka din kora na ma a gidanmu aka fara yi Me yasa?
saboda saboda ina waka ina rawa To.
ina ɓatan danginmu ta kai ta kawo a Gashi kuma ku sharifai unguwar sharifai ce.
to gashi kuma ta kai ta kawo ma wani kawuna wani kawuna da kanin kakata suka ɗauke ni suka kai ni wajen 'yan sanda suka ce ni ina ɓata sunan danginmu Mm, kana ta waka da rawa.
suna so su suna so su kai sai su yi shari'a da ni to Allah ne da abinsa dai yaya ta dai ta kira DPO akwai ta yar uwanmu da take auren commissioner aka kira aka kira DPO aka bayani gashi gashi gashi abin da ya sa DPO ya ce bai komai a hannun shi bayan sun gama surutan su ya ce to shikenan zai ajiye ni sai ta sai ya ce in tashi in tafi sai ya ce in kiyaye wayannan ba kauna na suke suke yi ba kawai so suke dai wani na ce mai ba damuwa Mm, ya gane kana da basira kenan. Mm, yawwa ta kai ta kawo suka ce to ba sa son in zauna a gidan na je na nemi gida na je na zauna na kama gida na je na zauna ina dai buge buge na dai mm, fa Allah ya bani sa'a na wani bidiyo na mai suna faɗa da gaskiya mm. Waka ce ita ma?
waka ce Mm,
to abinda Allah ya taimake ni kenan na ringa dan buge buge na ina zuwa dan show ina ina menene ne ha Allah to cizo ya zo nan mm.
sai cizo sai yake dan mun magana yake ce mun ya zai Lokacin yana nan ja yana ja nan Jamus.
a lokacin ya shigo Germany kenan Mm, to sai fara mun magana yace cewa za ya kamata a ce fa ka faso na ce Allah kaman dai da wasa dai mm, shi ke nawa ya taba ga cikin ba damuwa sai muka sai na ce to zan gwada in gani na dai je da wahala dai daga Niger na To, shiga kai- kai ma ka ce irin tafiyar kai ta la- ta ta- ta shi ta shi a cizo.
irin tafiya da na yi. amma ni da yake ni ba mai irin su surutu bane ba Mm, yeah.
In ba ni a interview an ba kai ba da nake ga ba wanda na taba Na- gawa na na gode kwarai na ji daɗin haka kuma ka san ka maka karfin gwiwa abin da ya sa nake fito da komai na labari kamar yanzu akwai wanda suka ce suna son su san rayuwata in wani ya ji rayuwata sai ya yi kuka amma akwai lokacin da zan ba da rayuwar tawa abin da ya sa nake fito da irin wa'in abubuwa saboda rayuwar nan babu sauki a cikinta ko kaɗan sannan Wallahi.
kuma sai ka jajirce kake cin nasara Haka sannan ne.
duk wanda kaga yana tafiya in ya baka labarinsa sai ka ce a a a a." kila sai ka daina zagin shi daga nan to ina ga kamar ya kamata hausawan mu da mutanen mu su fara sake tunani in suna jin yadda mutane suka yi tafi a cikin rayuwa tasu so Ni shi ne abin da- dalili labarin ina ba da labarin ina ku ita ma ba mu ke son ba da labari Mm.
misali duk wanda ma zai mu interview zan ce mai dan Allah in labari ne akan rayuwa rayuwa mm.
a je shi personal da kuma yi mu yi labari akan business wani mun gaba ka guda da kai yadda kai hirar nan Mm. Yeah. to to So- kenan kenan ma kai kafin ka fita da kan- kafin mu je yadda ka ka budin da irin da ka je ta Niger kafin wannan kenan ma kila saboda tsawon gomar wasu abubuwa da suka taso ka samu yin dan firamare da ake da sakandare din nan dan a zamanance eh din nayi wannan din nayi Mm.
nayi to Eh.
malam irin kuɗi da kuma irin kasan in kana harkar waƙan nan sai kana cikin makarantar ma kanka na can yana Can- yana yana studio ko kuma ana ki- kiran ka kana da show kuma nan zaka je ka samu dan koko da kosai sosai to ni kuma yan uwana abubuwa da ya dan hada da su ma ma- matsalar ma karatun ne ma su so Mm.
suke zuwa a yi karatu to ni kuma na fi son harkar waƙe-waƙe nan da wannan kuma ka Mm.
san a- ma- ma- ma- ma- eh, abin da wasu suke like sorry da turanci misunderstanding din mu Mm, suke rashin fahimta Mm, yawa cewa kowa na da hanyar cin abincin shi kowa na da su.
kaga na zo turai bana aikin da nake aikin koyar da rawa ne Mm, amma abin da nake samu wanda ma suke aikin ma ba su kai na samu ba ba su samu ba kwarai kuwa ta artist ne a turai ai ba karamin abu zai samu ba to abin da ke faruwa kenan abin da kamar mutanen mu to kaga wannan rawan da waka da na sa shi a gaba gashi yanzu ta kai ta kawo na rantse da Allah idan na fita a wannan gane mu suke yes za su gane
to kuma ni waka ma da nake harkar wa- waka Hausa nake ni ban ma damuwa da bangaren Shine.
turawan ba dama zan ce maka to me yasa baka yin ta turanci sai ta ta hausa ko yaren jamus misali sai Turan- ta Hausa ina kishin yare na ne ka daga shi to ga yare na zan je ninga yaren wani Mm,
to shi ne Mm.
dalili to abin daga Nijar na shiga Libya daga Libya so hudu ina ina hawa ruwan nan mm.
yanda ake kwankwada ruwa haka na kwankwada wannan ruwan sai da na fada da cikin gishirin ruwan shi da komai da gishirin shi da komai a gabana mutane suka mutu Mm.
in ka ganna a lokacin ba za ka ce ni bane eh ai da tafiya ce mai wahala malam
ai ni cewa na ko maƙina maƙina da wanda baya so na na san baya so na ba zan taɓa ba ci shawara in ce biyo hanyar nan ba Mm. Oh, don dama Ba- zan ce to yanzu wanda suka ga gashi idan ka zo kai nasara wani zai ce to ai tunda yayi nasara ni ma in na tafi na je ai zan kila zan kai labari akwai abin da kana da sako akan wannan akwai mutane da yawa da suke so su zo Mm.
zan ce ni babu ruwana zan ce ni dai ba da yawon baki wasu za su ce kana musu bakin ciki ne su zo kaza kaza zan ce ni dai daga baya za ka gane abin da nake nufi amma Mm.
ni dai ba dai da hayar yawuna ba ba za ka je wani abu ya same ka ba ka ce bello ka ne ce bello ya ce ka taho masha Allah Mm.
to shine mutane da yawa suna jan haushi na da dalilin hausa ma su yi blocking ina saboda haka eh saboda bello ya kusa yana sabu cikin ruwansa tafi turai to Eh.
ni sai da gwara kai hakuri ka tara kuɗin ka ka biyo hanya Eh, to bari mu ɗan shiga kaɗan a cikin turan da ka shiga. Ya kai ka samu saboda na san yawanci mutane suka shiga turai za ka ga tsoron makar a gansu suke yi. Bare su samu gindin zama. Akwai wani abu da ka fuskanta?
a to duk abin da na fuskanta da na shigo na bi tsarin yadda ake bi a zauna Mm, na bi guda abu guda biyu na fara nema farko ina neman irin iyaye haka 'yan Germany abin baba da mama saboda ni Mm.
ina- ina son zama tare da 'yan uwa ko kuma wanda in nayi abu za su ce min bar kaza yi bar kaza kaza yi kaza mafaɗi kana neman mafaɗi.
yawa ina son wannan abun so na biyu kuma sai na yi kokari na dinga pushing din harka rana na rawa ina nuna cewa ina da wannan nasibin so har Allah ya zo ta yadda na shiga makarantar yaren Germany nake ga wa ɗa- malamai na sai suka min hanya sai suka sani a wani makarantar rawa Mm. Irin So, ka a- daɗa koya da kyau.
yau a nan da nayi sai malamin ma sai gani na ma na ma fishe ma Eh, ka wannan zirar ka to. Mm.
yauwa to daga nan sai mun hanya sai na fara aiki a wani makarantar rawan to a haka a haka a haka a haka har na samu makarantar rawa guda hudu da nake aiki yanzu a kai Kowanne da lokacin da kake zuwa ka koyar.
yauwa Mm.
kuma a cikin wayannan matan da nake koyarwa su ne zaka ga ina sa su a bidiyo na Kafin a ce yau har za ka zo cikin turai ka yi shooting, ka nemo mawa- makaɗa, ka nemo Kawai.
masu kyamara, ka kuɗin da za ka kashe wurin production nawa za ka biya su. Ya kake da wannan mutane da yawa yanzu kansu zai ɗaure su ce to wannan bawon Allah kuɗi ya samu ne yake iya ɗaukar Kuɗi dai- lokacin su zo su yi waƙoƙin nan Wa- ko yaya.
waka yanzu da nake yi dai ba samun kuɗi nake akan shi ba sai dai Mm.
kashe kuɗi Eh.
kuma idan na yi lissafin kamar yanzu a waka kyakkyawa abin da na lissafa kuɗin Najeriya abin da na kashe na kashe naira miliyan goma sha biyu da wani abu Kuma dama Kuɗin- ga neran mu ta zo a hankali.
to Mm.
naira miliyan sha biyu da wani abu to kaga Da yawa.
idan na ce zan ringa lissafa kuɗin Najeriya da zan kashe a waka to ba Sai zan mutum ya ma ce ba zan yi ba.
to shine to kuma ni na san ina yin shi ne dan saboda ka kaga yanzu kamar wannan yarinyar Mm.
da na waka da ita na yi da waka da ita ne dan saboda ina akwai manya-manyan mawakan Jamus da suke following inta to akwai wanda ya har in yi waka da shi to ita yanzu wakan nan da na yi da ita ta kai ni first step Yeah. Na gane. Ya z- ta zama jari ita kanta.
yawwa ta kai ni first step Mm.
so duk wannan da zan yi waka da shi yanzu zai ce in ga ina bashi bidiyon da na yi waka da ita zai ce zai yi da ni saboda me Mm.
bai zai ga u- eh, aikin ba a yi wani ƙauro ba an yi shi tsakani da Ga tauraruwa ce ita ma san kuma gashi ta yi da kai.
yawa
Eh.
to To- shine to- abu To, to amma yanzu misali naga kamar ka kafa wani naga a Instagram handle suka guda biyu akwai naka na personal sannan kuma akwai wanda ka saka ah, European Hausa Multimedia. Me amfanin wannan kamfani ne ko ko kungiya ce ta rawa?
kamfani ne na buɗe a kamfanin da na buɗe da lokacin na kai wa abokaina kamar da su cizo da wasu na ce ina so farko sarkin hausawan turai Mm. Da yake France?
babu na ce eh, na ce yan labai ina son in in buɗe kamfani kamfani nake son buɗe ba na son buɗe kamfani na ni kaɗai ina son buɗe kamfani na wannan ɗin al'adun gargajiya na hausa so da a ce yau a turai akwai mawaƙa akwai ƙungiya na masarauta a ce kuma akwai ƙungiya na mawaƙa da 'yan rawa kuma ni Francis.
ina da 'yan rawa Mm.
ko guda dubu kake so zan kawo masu Mm.
so sai sai na ce mai to ina da wani abu ina son something european arewa ko menene sai dai na bashi nayi guda hudu sai ya zaɓa wannan european hausa multimedia Mm.
so multimedia ta gaje komai kamar a ka cikin ce wato hausawan turai kamfanin mu- kamfanin eh, menene kaɗe kaɗe ko kuma kamfani ma kawai za a iya cewa media ce amma kamfani na hausawan turai yauwa so da na faɗa aka wasu Mm.
ba su yarda da shi ba suka ce su suna so su buɗe nasu na ce to ba damuwa ni dai wannan Na zan yi.
buɗe an tiyata kuma ni na yi wannan abu ne don kowa ba wai don ni kaɗai ba so haka nake ƙoƙarin in ƙara Ka ci gaba kai ɗaya abin ka kawai yauwa Mm.
rajista wa kamfanin don na san nan gaba insha Allah za a samu abubuwa a cikinta eh ai ba matsala kaga kaman ai wannan show din da ake kaga rijistar kabarar media ga tana wannan certificate ne na kabarar media rijistar kamfani kenan tana eh so kuma ka san mu dama kasashen waje dole s- in kana son ka ji daɗin harka sai ka yi ka'ida in ba haka ba za ka yi lokacin da za ka zo kana waka yan sanda su zo su ce wa baka izini wallahi kamfaninka ko shine zai kare ka cewa kamfaninka shine yake ɗaukar nan waƙoƙinka.
haka ne To, Bello, gaya min babbar wahala ɗaya wadda za ka iya cewa kila a harkan nan da ka faro daga gida Najeriya zuwa ka shiga Turai ba za ka iya manta da ita ba. Kafin mu je ga nasarar da ka samu kila babba. Wace wahala ce wadda ba za ka manta ba.
babban babban damuwa na ba zan taɓa mantawa ba na kora da aka yi a gidanmu akan harkar nan da wulaƙanci da na- da na ci akan yan uwa yan uwa yan uwana da kuma irin cin kashin da aka min Mm, irin abu naku ne amma kuma a cinye muku kuma ba ku isa da shi ba kuma ku ba koman kowa bane kai ba ba abin da za ka yi ba ba ka a- isa kai kowa Allah zai ɗaga ka Mm.
abin da na gode wa ubangiji mutanen duk da suka min wannan abin yanzu su suke bibiya na suna neman alfarma a wajena kuma ina musu In kana da shi a rayuwar nan kai ne wane in baka da shi a rayuwar nan kai shirme ne shawara idan ka bayar cikin gidanku kai banza ne gani suke baka kai ba dan bakar naira kai dolo ne idan ka samu kai ne nasu kai karamin kai babban su kai magana ba mai musu kai ba mai musu daban da shi suna guduna da na samu suna ta sona a yanzu suna kirana a da can ba su kulawa Nobody show me mercy, show me mercy, show me mercy, yeah, yeah. Allah will show me mercy, show me mercy, show me mercy, yeah. Nobody show me mercy, show me mercy, show me mercy, yeah, yeah.
idan an min tsiya ni ko zan saka maka da Oh, alheri.
saka alheri da da mene saka sharri da alheri kenan yawwa ni abin da nake yi kenan saboda kai da kanka Mm, duniya ai makaranta ce na biyu kuma ni zan yi abu ina yi dan Allah ne ba dan mutum ba mm, shi yasa ni za ga ni abubuwa na ni ko ko a social media da nake ni abubuwa na ni daban ne mm, bana fitowa in yi magana harkar siyasa ni bana yi mm, Har- wayan fito in yi magana kan wani ko wani abu ni bana yi ko ni na abin da za gani a social media hoto na da sana'arka ko waka shi Mm.
abu uku na ukun nan zaka gani Mm, ni ba wani ina harka kawai abin nan mafarki na ina da mafarki da yawa da yawa ina so a ce a harkar a harkar wake-waken nan a ɗauka a ce ga ɗan arewa a duniya ya ciri tuta yawa ni shine burina yau a ce are- a ce arewa za su dinga alfahari muna alfahari da bello shine bu- Yana- Mm. to to yanzu- yanzu sai to na ji abin da ba za ka manta da shi ba da ya faru da kai na ƙalubale menene babban abin alherin da za ka iya cewa ba za ka manta da shi ba shi kuma a zuwa yanzu kafin nan gaba don ba mu san gobe ba
Imam Ali kada ban taɓa manta da shi ba yayata lokacin da kowa ya guje ni ita ce ta ta taimaka min ta kama min gida ta min komai da komai. Ita ce wannan ko ba ku zan dai taɓa uban ku dai ko ku War- ɗan uwantaka kai uban mu ɗaya.
Mm, Ita ce ba zan taɓa manta da irin abin irin da ta min ba kuma duk abin yanzu da ta min kawai zan shanye in kyali kawai zan yi tunani so ni mm, matsala ta abu biyu ne. Ba na mintuwa mm,
idan ka min alkhairi ka min ba zan idan idan ka min tsiya na san ka min amma zan sa ka min alkhairi amma ba zan taɓa manta da shi ba so ni ban da Yeah.
sauran
haka ya kamata a rike an rike amma ba a- ba a yi riko ba Mm, an ba a manta ba amma ba a rike a rai ba yawwa ni shine wannan dina zan ganka zan za mu yi mu'amala da kama ba zan manta da wani abin da ka mun ba Mm.
kuma ba zan taba gaya ma ba kuma Mm, saboda ni mutum ko bata min rai yayi yanzu in ka bata min rai kawai zan yi shiru zan mm, kula ka na awanni in na sauko mu ci gaba da mu'amalan mu shikenan to ni ba mutum bane mai son hayaniya bana son hayaniya
Yan- yanzu misali matasa da yawa da suke kallon ka a yanzu haka akwai tambayar da zan maka ita yawanci ita nake ta karshe amma zan tambaye ka wannan menene babban sakonka misali aka in matashi ya ce maka bello susko ya zan yi in yi nasara a rayuwa me zaka ce masa haƙuri
me yasa zan yi haƙuri yawwa saboda komai lokaci kawai idan misali kana tura baro Mm, kawai kai ka ba da himma a kan shi ka san wasu duk manyan mutane da ka gani da nan suka fara Mm.
in dai har ka rike wannan abin Allah zai baka nasara mahaifiyata Allah ji kanta rahama ta taba cin bello kar ka sake ka yi tunanin wani abu zai gagare ka a rayuwa yin shi mm,
wannan harkar da na fara lokacin da na fara shi ba ta manta ba lokacin yan uwana ba su wasu mahaifiyata ta ita ta kai ni wajen wani mm.
baban gaje a rijiyar lemu ina ji kasan baban gaje kware kware je lemu ko eh a rijiyar lemu abokin Na sa san ne baban gaji. Mm, baban gaje ta kai shi take cewa ina son kazi kazi kaman kaman godfather wannan yaron mm, ka samu ido don naga harkar da yake so kenan ta ce min, idan dai wannan ya harkar cin abincinka to ya Allah shi ka ce addu'ar ta ce ta biyo ka jama'a.
wallahi so so Eh.
shine to To- kaga yanzu a wannan harkar Allah ya taimake ni yanzu ina da ina da gida da na yi mallaka na kaina na naira ya kai na me- to naira ni mi- ba ka ci da ita na naira miliyan ashirin yau a ce gidan bello ne ban taɓa faɗan wannan ba yau ina faɗa ba wanda ya sani Eh, amma ai, ai nasara ce kuma dama ka faɗa abin da ya zama cikas. So dole kuma sai mu faɗi nasara saboda kila wanda yake tasowa yake tunanin zai abin kirki ashe da ri- da riba a ƙarshe.
to kaga ni- ni ba na ni ba wannan abun wata ce ma da na siya kwanan nan Mm.
ba na sa a social media don irin wannan abubuwan ba na sa a social media Mm. Ina abin account ɗinka sosai ai sai dai mu ga- sai dai mu ga rawa kawai mu tashi. to Ali amma ta- yanzu misa- yanzu misali a Bello ita rayuwa a Turai tana da ƙalubale kala-kala. sannan kuma za ka ga cewa akwai irin su wariyar launin fata akwai su musamman jamus lokacin muna rayuwa jamani yawa ai wariyar launin fata da gaske ne
ito akwai yan races Mm,
muna da su amma kuma kawai kasan kamar harkar germany nan kawai mind your business shine mm, ni ta kanka yi yi ta kanka kamar yanzu zaka zo zaka ga mutum na abin shi ka kyale shi kaga yanzu zaka zo kan hanya astaghfirullah Allah ka yafe ni zaka ga namiji da namiji Mm, zaka ga suna abin su zaka Bare ga kuwa.
masha zai ce maka mamace shi ne na miji to babu ruwanka da su idan ka ce zaka ce uzbillahi ko menene akan wannan abin sai ka je gidan yari sosai dan nan ya Sai dai halatta ka kya zuciyar ka kai gaba abinka yawwa kawai sai da ka ce wai iyaz billahi ko ka wuce kawai ka kawai ba ruwanka Mm, su ta wannan shafa.
ma Mm, haka so shine wannan din turan nan dan in ka ce zaka tsaya wannan akwai matsala Mm. amma amma yanzu misali ga ka kana da basira bello muna da tawagar mawaka da makaɗa da 'yan fim akwai Kannywood, akwai nollywood a kudancin najeriya akwai a lot of things abubuwa da yawa a najeriya da ya shafi harkar da kake me isa kake zaune a jamus ka taɓa tunanin kila wata ran ko yanzu ka ko gobe ko jibi ko baɗi ko baɗuwar baɗin baɗi da za ka koma najeriya kai wannan harkar kana wannan tunanin eh ina wannan tunanin akwai lokacin da nake jira zan dinga zuwa gida ina yi ina zuwa nan Mm, dan ni mutum ne ma'abocin son yin business mm.
ina son dan buɗe kamar wasu kasuwanci haka a gida Mm.
da wannan zan irin ba yan uwana su dinga juya shi kawai sai da zuwa ina kallo ina dawowa Mm.
so da buri na Allah ya ɗora min ƙauna yan uwana Mm, alhamdulillah.
na matan nan guda uku da Allah ya sa su a kaina Mm, o mata ne?
mata ne duka Eh, to ina son duk jin daɗin da zan yi mu ji daɗi tare dan kamar amana suke a waje Yes, Allah ya nufa. Amma amma yanzu misali mu koma ɗan ɓangaren kai matashi ne saurayi shekara ka nawa yanzu? Kar ka min- kar ka minta yan Instagram.
ba na faɗa wallahi sorry Allah ni ko ka ga na yi arba'in da biyar.
kai ba na lito
To shi kenan za mu za mu kidar- kididdiga sai bi subtraction. Eh, saboda kar- kar- karin jikin ya gare ni eh, gu- tsabar zura gudu ne ya sawa a ganin shekarun. Eh, to amma yanzu budurwa fa mata kana da aure kana da budurwa yaya labarin family.
ban da aure amma ina da budurwa yanzu ma muna wayar da kai ita ce take kira na na na- nake danna busy Yar Jamus yar Jamus ce ko yan Najeriya. Saboda yar- na tabbatar mawaki ne kai yan mata suna nan suna bin Instagram ɗinka kila ma wasu suna nan suna maka inbox gayan nan gayan nan.
ita ina da budurwa tana gidansu Mm. Yar kas- A Najeriya ko a a Germany.
a ni da nake nan kuma ina ni ina budurwa na in nayi budurwa a Najeriya ai Kau- Kasa kaza saboda baka zuwa ta kila.
kuma ATM kai Oh, to, eh to dama zan ce to ka san wani lokaci akwai wanda suke ganin cewa idan ana turai mutane kuɗi gare su. Kana samun irin wannan?
ina yawan samu Ya kake da su?
eh to kaman ina duba lal- laluran mutum Okay.
kaman laluran kamar rashin lafiya ne ko me zan iya karfin da Allah ya hore mu Mm.
kan kamar mai waje like abinci haka ko wanda na sani ya mun magana kuma na san ba ƙarya ya mun ba Mm.
sorry Tunda akwai wanda in ya faɗa ka san lalle na buƙatar taimako.
yawa yana buƙatar taimako zan yi idan kuma ya fi ƙarfi na zan ce wallahi wane to matsalar wa wasu idan ka ba su yau next month sai kaga sun ƙara ma magana Mm, Saniyar tasa.
yawa idan baka idan baka ba su ba sai su koma zagin ka Mm, Gobe an fata. Mm,
haka haka haka wani yamin ba zan kama sunan shi ba mm,
cewa cikin azumi ne farkon azumi na mai mm.
wajen ƙarshen azumi ya mun magana ya ce mai wallahi mutumina ina yin bidiyon kyakkyawa Mm, kuma gashi a take a lokacin na sai mota mm, kaga an kashe kuɗi to kai hakuri ka bar lokaci kawai sai labarin ya gira za gida sai eh wato kai laifi ma kenan faɗar gaskiya sai kuma ya turo mu da voicing na cin mutunci so ko babba ne Mm, ina to kira ya su kai da shi
kawai ba ma ba shi ansa ba na bude kawai na kyale shi Mm, don ba amfani Hausawa sun ce shiru ma magana ce zan iya zuwa in ba shi ansa ko mu je mu kwarbe da rigima ni ko ba ma me ya kawo wannan ba Mm, rigima ba ne ba na son in yi creating enemy a rayuwata mm, ba da amfani a bello nisa wani lokaci mawaka a hausa suna samun kalubale kala-kala eh, musamman suna waka suna burge hausawa hausawa ne abin su su bi social media ku su bi ah, instagram ɗinku duk dai wani social media account ku suna biye da shi duk abin da kuke suna yi suna sharing amma kuma ba ta hana su ce mawaki mutumin banza ne kana da matsala da wannan yawanci Ni- ana ganin mawaka ko 'yan entertainment generally ana ga 'yan duniya ne ba su da kirki 'yan mata gare su tarbiyyar mu suke bata 'ya'yan mu kiki kiki to ni yanzu abin da nake tunani akwai yan gidan da sun mafi yan fim din badala Mhm. kamar ya amma ba sa gani akwai yan gidan da masu zuwa su yi abin da suke so ba a samu su ido kawai su eh, artist sun riga sun yi ƙaurin suna ne na biyu kuma suna manta cewa dukan yan adam ne Mm, how you how they are human being we are also human being too mm.
to abin da wasu ba sa tunani kenan sai su ringa ɗaukan mutum kaman kaman aljani ne kai ko wani.
My baby, are you sure? Are you sure? Are you sure? Are you sure? My baby, are you sure? Are you sure? Ke ce nake so.
Burina aure ki Zo mu zauna cikin taki Abinci na baki a baki Na ji daɗin soyayyar ki What now? If I call you, you don't pick my call Shit, baby, kin fara bouncing my call Baby girl, shit, na make you dey do yawa Yawa, yawa Oh, Aisha. Oh, Aisha. I love you, Aisha. And I sung you, Aisha. Ah, Aisha. Oh, Aisha. Oh, Aisha. I love you, Aisha. Ah, Aisha, no song. Can't you no song? Aisha, no song.
menene wanda kila ban tambaye ka ba za ka iya so ka faɗa wa mutane sako
to saƙo dai shine dai mutane kun dai san ɗan adam ajizi ne yanda kuke haka mu kamar ni bello ni mutum ne da idan ka ga nayi wani abu mara kyau ko wanda bai kamata ba ko wanda na ɓata ma rai Mm, you are free to go to my dm ka mun rubutu sako yawwa ka rubuta min saƙo ni mutum ne mai buɗewa mai bada ansa Mm.
in dai na gani in dai na gani zan bada ba ansa mutum ya je kan comment ya ci ma mutunci ba ba da ka je kan komen ka cin mun mutunci gwara kuma ni idan ka kira ni ko ban san namba ka ba zan daga in dai ka sa- to ban san inda ka samu namba na amma zan daga ma waya Mm, to me ban san dan me menene ka zo ba yawwa kaga kamar yanzu akwai akwai wanda ya ce min waka ne sai ya ce min da Allah bello next time idan za ka yi waka tun da kana nan European kada ka ringa dan saka turanci ko kaɗan ne Mm, sai na ji maganar shi lokacin da na yi waƙar arewa kenan mm, sai wasu ke cewa wallahi waka arewa ne da ka dan saka turanci da ba karamin duka zai ba eh, da kudi da arewa mm, da dai waka fati sai dai waka fati hausa da turanci so kaga na dau magana da wancan yayi shawara yawa ban yi shi zalla Mm, hausa kuma sai abin da ya gaya mu sai waka sai ta yi blue haka mm, ya yi tasiri to ka gani Mm, So ka yi ni- magana da bangare biyu kawai yawa ka Mm.
gani ni bellan mutum ne ni mai son mai son a gaya min na fi son in aka in na yi abu a ce wane bai kamata ba Mm, ba To shi- zagi ba nake zuwa comment ina in duba in duba in duba in duba in duba ko in je email ina ni ma abocin duba duba ne Mm, kamar yanzu idan na bata min rai haka zaga ina ta baka hakuri dan Allah ka yi hakuri Mm.
kaza kaza so ni bana ni ma haka nake idan bukata bana jin daɗi yasa ni ma bana son saba wani
To yanzu akwai waka da muke sa ran za ta fito kila bayan wannan kana me- menene burinka a gaba? Me kake son ka cimma? Duk da yake hira ta mun da ne na ce maka karshe karshe to da karshen da ya wace- me kake son ka cimma a rayuwarka?
akwai waƙoƙi guda uku a ƙasa ina da waƙar Najatu Germany waƙar na Najatu Germany na feature din Cizo waƙar da ni da Cizo ne Najeriya zuwa Jamus.
eh da ni da Cizo da Adam Zango da DJ AB da Classic da Diesel da Soja Boy Mm.
uh, Irin za su yi wa fitowar musamman din nan.
duk akwai muryarsa a ciki Eh. Mm.
mutane Me takwas me ne me yasa kai tunanin haka? Me yasa menene saboda amfaninta?
Najatu Germany kasan na yi waƙa da irin 'yan nanaye iri na Mm.
to sai na ɗauko 'yan hip hop to ni irin na ɗauko kosa in mutane da ba ba su taɓa waƙa da ta ba sai na jona su a waƙa ɗaya
Mm.
so Lafiya lau. Mm.
waƙa ta biyu kuma ina da waƙa da rema wannan ɗan kudin nan Mm.
ina da waƙa da rema ina da kuma waƙa da root boy na p square Mhm.
sai kuma ina da waƙa da wani babban bature a nan germany sunan shi casey robot babban mawaƙi ne babba Yes, Robert.
eh, Mhm.
to wannan ina da wannan project din guda hudu kenan a ƙasa na cibire kan waka
yayye Bello Cisco na Fatima
this kind of body what she carry yo I no go mind give you something no Fatima soyayya ta and I go love you forever now now oh, oh, oh. tana da farin ciki karki manta da ni kyakkyawa gwana baby way fine like this oh tana da farin ciki karki manta da ni kyakkyawa gwana baby way fine like this oh Sure, you go give me all the good loving. All the girls will go come for me. Call your friends and your family. Tell your mommy I don't come for you. Tana da farin ciki, karki manta da ni. Kyakkyawa gwana. baby we fine like this oh tana da farin ciki karki manta da ni kyakkyawa gwana baby we fine like this oh
kusan in ce inda ya kamata in taba na taba saboda dama kamar yadda na gaya maka ina magana ne da mutum ko hira da mutum akan abin da ya shafi rayuwarsa in dan taba nan in taba can in taba can saboda wanda kila ba su san shi ba su san shi sannan kuma wanda yake da sako da zai dauka a cikin hirar nan ya dauka saboda ita rayuwa dama da na gaba ba haushi ce ake ganin zurfi ba na kuma gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da ni a cikin shirin madubin ka bar kuma in Allah so zamu ci gaba da bibiyar waƙoƙinka da abubuwan da kake duk sanda muke buƙatar kan Allah so mun san zamu same ka na gode sosai a dai haƙuri na yau Hmm.
saboda saɓanin lokaci ba da matsala ai na gane
idan ka gani yanzu ba in ka gashi nan kana ta amma ana san saboda ma akwai akwai gajiya a tare da kai amma Kana- tunda sanin muhimmanci alƙawari ai ka cika alƙawari a magana ka ga idanuwa na sun yi jaja sosai sosai Ah, production ba wasa ba ai wallahi tallahi kuma gobe karfe tara ina da tami kuma again wallahi to Allah ubangiji ya bada nasara kuma ya bada sa'a sannan kamar yadda nake ga duk wanda ya zo min shiri na muna alfahari da ku da inda kuke ku ci gaba da abin da kuke kuna daga mana daraja a duniya kuma ina alfahari da kai na gode sosai